kama surifa haula anil iman irin yanda aka juyar da wayannan daga imani tare ko da cewa ga hujja ga hujja cikakke akan imani to haka ma haƙar kalimatu rabbika kalmar ubangiji ta tabbata ala lazina fasaqu basa kangararrun bayi kafirai wahiya kalmar ita ce la'amla anna jahannama tunda Allah zai halitta ya ce wallahi sai ya cika wuta daga mutane da aljanu gaba daya shi yasa ko tunda ya faɗa sai ya cika din sai ya cika din ba inda za walau sha Allah la ja'alahu ummatan wahida lakin yudlu man yasha'u fi rahmati auhiya ko ko ita ce ƙarshen ayar annahum la yu'minun cewa ba yanda za a yi imani ba yanda za a yi imani qul قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا توفكون to ga wata tambaya ita ce ta shida wadda aka faɗa wa manzo amsar da zai basu ce ne da su ya rasulallah hal min shuraka kun man yabda'ul halka a cikin kuma kan da kuke tare da su a bauta tare da Allah kuke bauta musu tare da Allah a cikin su akwai wanda za ku daga ku ce shi ya fara halitta ko yake da ikon ya fara halitta sun mai uiduhu sannan ya dawo da halittar dan tashin alkiyama a su ba su ba da amsar wannan ba wanda malamin jibo an haza su'al abinda yana su ba da amsar wannan tambayar وتولى الله الجواب عنه الله ده كان سيبا ده أمسر لأنهم منكرون للباس لم يمسيدر ساشن الكيابة فلو أجابوا da sun ba da amsa ga wannan tambayar da kana zalika ikrarin minhum bil bas da sai zama sun yarda da cewa ai za a tashin alkiyama wa sa an yakuna hujjatan alai ya inganta kene zama hujja akan sul jamil adillati wal barahin alai tunda an samu dalilai daban-daban da hujjoji da suka tabbatar da cewa sai an yi tashin alkiyama fala tadiuna an yunazi'u fi ba su da ikon ce za su jayayya a ciki sai Allah ya bada amsar aka faɗa manzo amsar da zai bayar kul ce ne da su Allahu ya bada halqa su mai yudu Allah shi ke farar halitta shi ya fara halitta tun farko kuma shi zai sake dawo da halittar nan fa na tufa kun ya ake juyar da ku tusrafuna ake juyar da ku an ibadati daga bautar Allah ma kyami dalil tare ko da cewa ga dalili ya tsaya akan cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa domin shi ke halitta afa man ya haluku kamar la ya haluku
قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون لا تنبأ تبقى قل ce ne da su hannun shiraka ikon yanzu a cikin gumakan da kuke bautawa ba Allah ba akwai manya hadilal haƙi wanda yake iya shiryarwa zuwa gaskiya wal ma'ana abinda ake nufi wato shiryarwa zuwa gaskiya bi dasbil hujjaji da kafa hujjoji wa halqal itida da halittar shari'a wal ma'ana abinda ake nufi hal min shuraka ikum man yuqimul hujjaja a cikin gumakan da kuke bautawa akwai wanda yake iya tsaye da hujjoji wa rusulu rusula zai aiko manzanni wa yuwa fiqul abida zai wa bayi gam da katallin rashadi ga abin da yake shirye su walan ma lam yakunu muslimi na zalika ko musallimi na zalik tunda ba su yarda da haka ba ta wallallahu jawabahu sai Allah ya jibinci ba da amsa ayra kuma Allah ya ce da manzo kul ce ne da su Allahu ya dilil haq Allah ne yake shiryar wanda ya nufa ga gaskiya ai fa huwa haqu shikenan ashe ya zama Allah shi ya cancanta bil ittiba'i abishi lazil asna ba wannan kuma kan ba allati la ta tadibi nafsiha wanda ba ta shari'a da kanta amma man yahdi ila alhaqi yanzu wanda yake shari'ar wa zuwa gaskiya a haƙo wa huwa Allah wanda shine Allah a haƙo shi yafi kamata an yi ba a ce an bi shi shi yafi cancanta a ce a tsaya a bi shi amma la ya haddi ko ko wanda baya shiryarwa baya iya shirya zuwa gaskiyar illa an yi huda sai dai in shi ma kansa an kai shi ehen wato anan akwai kira'o'i guda uku akwai kira'o'i guda uku wanda dukkaninsu sab'iyya ne sab'iyye ne akwai kira'ar yahaddi ita ce kamar kira'ar kira'ar nafi'u kira'ar mu akwai kuma kira'ar yahiddi yahiddi da kasarar hababba akwai kuma kira'ar yahiddi da kasarar yadda hababba gaba daya yahiddi duk dai kira'o'in sab'iyye ne sai fa in an shiryar da shi a haku shi wannan za a ce ya cancanta a yi ta ba a bi shi istifhamu takaririn wa tawbi istifhami ne na takariri da yin kurs ayil awwalu a haku ai shi wanda zai shiryar shi ya dace a bi shi ga wanda zai kai ka inda kake nema to yanzu da Allah ka abu wanda sai dai ya tsaya da kai da shi ku charkwai charkwai ba inda zai kai ka ka ce kuma wai kana neman a nuna ma a nuna a aika bi wanda zai kai ka shi na farkon shi ne ubangiji subhanahu wataala shi ya cancanta a bi shi inda an ba Allah to zai dora bayi akan shirya in tattaqullaha yaj'alakum furqana wattaqullaha wa yu'allimukumullah fama lakum kaifa tahkumun kai ko masu bautar gumaka wani tsari kuke bi ne irin hukuncin ku ya yake ne da kuke yin hukunci da cewa a bauta wa gumaka hadal hukumar fasida kuke hukunci hukunci batacce minitti ba imala ya hiƙo tiba'u daga bin abin da bai cancanci a bi shi ba bin abin da bin sa ba gaskiya ba ne wannan ayoyi guda biyu suna cikin ayoyi da yake sun tara kafi goma ko daga kula hal mishawar kawo kuma ibadawar haka su mai rido zuwa nan famalakun kai fita kumun kafi wato kan mai ruwa guda goma ce guda goma ce tsakanin kan mai ruwa da kaho guda goma ne shi yasa na cikin ayoyin da malamai suke cewa alzirci karanta su safe da yamma domin kariya daga duk wata musiba ko wani bala'i wannan ga wannan dai guda biyu a cikin suratu yunus wannan guda ɗaya kenan da a hukuncin ɗaya suke to nan kuma gaba a suratu hudin akwai wadda za ta zo wala kaja rasuluna ibrahim ibn shirai qalu salama qalu salama alaihi san ja izin hanni kala ma da ya dihum la tasilu la tikram sannan kuma sai a suratu ra'd qul man rabbus samawati wal ardi qul lillah wala fatastum duni awliya sai kuma a cikin suratu qaf qala harunu ma mana kaza ayatu murallu sai kuma a suratul muzammil inna rabbaka ya'lamu annaka ai zuwa karshen sura to a baya kuma an yi wasu kotun a cikin bakara alam tara ila mala'imin bani isra'ila min ba'di musa da kuma a cikin suratu ali imrana da a cikin suratul nisa'i da ama'ida akwai guda biyu shi yasa can da guda biyar daga nan ko zuwa ƙarshen qur'ani guda biyar shine suka zamo goma to alhamdulillah billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim arrahimun yarhamu rahman tabaraka wa ta'ala yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis samaa وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون قال الله سبحانه وتعالى وبنجي سبحانه وتعالى يتي بيان أم فدي hujjoji akan wanda suka ƙi bin tsarin Allah tabaraka wa ta'ala an kawo musu hujjoji da inda da hankali za su sa su dawo su bi tsarin Allah su yadda da Allah tabaraka wa ta'ala su imani da shi su imani da duk abin da ake neman su imani da shi sai a wani sanar wa ta'ala ya ce ai ba abin da yake damun su sai ko cewa mafiya yawan su ba abin da suke bi fi ibadatul asnam da suke bautawa gumaka illa zanna sai ko zarar zato ai su kalladu fihi aba'ahu inda suka yi takalidi da magabatan su akai faƙalu suke cewa ina jana aba na lamatu wani alasari muktadu wai sun sami iyayensu akan tsarin su dinnan za su yi koyi da gurabinsu za su ba abin da iyayensu kabe abin da ake nema daga ɗan adam koyaushe kai ya dubi me ya samu na gabansa a kai a'a ya dawo ya auna wannan abin da suke kan ɗin ko shine gaskiya ko ko ba gaskiya ba ne duk abin da yake ba gaskiya ba duk wanda zai bi shi ba zai sa ya zamo gaskiya ba shi yasa a kyale duk abin da yake gaskiya duk abin da za a bi a bisa hujja sawa'u ana ganin su na, wanda suka gabata sun bi ko ba su bi ba kada a ce za a tsaya cewa ai gaskiya gaba daya ta ce a'a sai akwai hujja gaskiyar da suka bi bisa hujja to wannan gaskiya ce amma duk wani abu da za su bi ba bisa hujja ba wannan ba abin abu bane sai a dawo abu abin da yake gaskiya yufidu da Allah ya ce aksaruhum haka din ya fa'idantar da annal aqalla cewa yan kadan ya rufe na annal Allah muna zaun an kulle na kasar sun tabbatar sun san cewa Allah abin tsarkakewa ne daga duk wata tawaya muttasifin bi kulli kamal ya sufantu da dukkan cika gaira annahum yakfuruna inar sai dai duk da wannan sanin nasu amma kuma suna kafircewa dan taurin kai akwai wanda kafircinsa abin da ya jawo ya kafirta din jahilci akwai wanda wato wanda wannan su ne mafi yawa wanda suka kafirta dan rashin sani su suka fi yawa akwai wanda su kafircin nasu ba wai dan ba su sani bane a'a sun san cewa kafircin nan kafirci ne ba daidai bane amma kuma wani taurin kai da sa wata manufa a gaba take sawa su ki dawowa wato ta sa suka ki dawowa suka kasa dawowa su bi gaskiya inda Allah ya faɗa a game da Fir'auna da mutanensa wa jahadu biha wa sai kanata anfusuhum zulman wa uluwa ayoyin nan da Annabi Musa ya kawo Fir'auna da mutanensa ba su yarda da ita ba amma su a kansu zukatansu hankulansu sun tabbatar da cewa maganar nan ta Annabi Musa gaskiya ce lalle Allah ne ya aiko shi me ya kawo zulman wa uluwa dan neman zalunci akwai wanda sabansa da zalunci zai sa ko da gaskiya za ka nuna masa in ya tabbatar gaskiyar nan ba za ta bashe zaluncin ba ya ce bai yadda ba ai ba gaskiya ba ce saboda mai shi ya riga ya sa zalunci a gaba a wa'uluwan ko girman kai akwai wanda shi girman kai ne yake hana shi yadda ya bi gaskiya yana ganin in ya bi gaskiyar za a dawo a ce matsayinsa daidai yake da wani shi kuma yana daukan cewa to ai koyaushe in dai za a yi sai dai a ce matsayinsa ya fi na wani in ba a ce matsayinsa ya fi na wani ba to ai ba ai daidai ba shi yasa duk daidan ma da zai kai zuwa a ce shi daidai yake da wani to ba daidai bane a wajensa inna zanna haƙiƙa zato la yughni min alhaqi shay'a bai wadatar da wani abu daga gaskiya inda yake ake bukatar a san abu bisa dahir bisa tabbas dole a tsaya a san shi bisa tabbas din bisa dahir ba daidai bane a irin nan ai aiki da zato a dawo a san gaskiya akwai wasu guraren da kyakkyawan zato yake wadatarwa wanda irin wannan ma yana da yawa a rayuwa ta dan adam rayuwa ta dan adam akwai gurare da yawa da yake aiki da kyakkyawan zato yanzu ɗan kasuwa yana siyan abu yana tunanin cewa abin nan da ya siya ɗin zai samu riba a kai amma ba dole ba shi kansa ya tabbatar ba dole ba ne ai ya samu ribar a kai kamar mace mutum yakan auri mace yana hangen za su zauna lafiya da ita zama zai kyau amma ba dole haka ɗin ba so da yawa an samu auren da ake zaton zai ɗore amma bai ɗore ba amma dai kaga da a irin nan bayan da za a ce za a yi aiki da dahir sai dai kyakkyawar zato ba wani abu da za ka siyo abkan za ka siyar ka ce kai ka tabbatar dole sai ka ci riba a kai ina kasuwanci ya fi karfin nan ko in dai kasuwancin ne ake haka nan kamar auren haka nan abin ba da yawa yau a shiga makaranta tunanin za a gama a samu matsayi amma ya zama ma ba a iya gamawa ba da sauran dai irin wannan to duk wannan ana ginawa ne bisa kyakkyawan zato akwai guri da yawa da za a gina abu akan kyakkyawan zato wa zannu fi ba'aril umuri muguni yanda dan asim mai tofa yake faɗa a murtakal usul littafin sa na usul fiqi wa zannu fi ba'aril umuri muguni kyakkyawan zato yana wadatarwa a wasu guraren amma a wasu guraren inda aka ce lalle ana neman tabbas to nan dole a tsaya a nemi tabbas din shine mufassir yace fi mal madalubi minhu al ilm a cikin da abinda inda ake nema a cikin sa a sani sani na yanke a sani sani na yanke to almuradu bi zanni abinda ake nufi da zato a nan hilafu taqiqi sabanin tabbatarwa fa yashmalu shakka ya hada da kokonto abinda ake zato da shi da wani duk aka ce ɗaya ne ko ɗimuwa abinda daman ma ake ganin yiwuwarsa kaɗan ce so da yawa wasu sai su gina rayuwa ma bisa tawakumi bisa zarar abinda yake kamar ɗimuwa ne wannan magana da Allah ya faɗa dangane da wanda suke kafirai ne a haƙƙin kafirai ne wanda suka bi waninsu allazi na taba'u ta ce da farkon sai bar kamar irin wannan nusar yana ɓanna ya fara sa bar sannan ta ba allazi na ta'u ba ne allazi na taba'u ga rabu wanda suka bi waninsu bil kufri a kafirci suka yi rataya da waninsu a cikin kafircin to irin wannan ba su da wani hanzari a cikin dataya da wa'annan ɗin a duniya ko a lahira ko a duniya ba su da hanzari a lahira ma ba su da hanzari a hankalce ka ce ka bi wani dan kawai ga yanda ya bi ba wata hujja ai ba kai aiki da hankali ba hakanan kuma a addini shi ma ba haka addini ya ce ba addini cewa ya da abin da za ka yi ka yi shi bisa hujja ka yi shi bisa hujja kakai wala ta kafa ma laisa laka bihi ilmu da abin da baka tabbatar ba to kaka ce za ka bi shi amma mumini wanda yake ya tsarkake tafiyarsa ga Allah Allah kaɗai yake duba wanda zuciyarsa ta cika da imani inda yake ya gajiya daga tsaye da hujjoji ta fuskar kaɗai ta Allah ya ta galidi da wanda yake ya sani to baya daga wannan ɓangaren bai daga wannan ɓangaren bar shi za a ɗauka mumini ne yanke domin ba zato a wajensa bari yanke ne wanda yake ya dace da yadda abin yake ta yi ma idan ya ɗore bisa gaskiyar da biyayya ga wanda ya takalidin da shi zai ɗaukaka a wajen kaɗaita Allah zuwa matsayi mafi ɗaukaka wa ajalla mafi girma fiye da matsayin ma wanda ya takalidin da shi amma a ce wanda ya takalidi a babin imani ai ba musulmi ba ne ai kafiri ne ba wanda ya faɗa ka sai wani malami abu hashimul jubba'i wanda shi yana cikin mu'tazilawa fala yu'awwalu alaihi shi yasa magana sako ba wanda za a dogara ba ce akwai da yawa daga malamai wanda suka so su karkata ga maganarsa kamar misali mai nazmul kubra yana faɗa wal aksaruna hirfatu tagalidi yawmal jaza lam tunji min tabidi wai mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sana'ar takalidi kace kawai za ka yadda da inda wani ya yadda ba tare da hujja ba to ba za ta tsirar da kai daga a ce ka samu dawwama a wuta ba amma dai malamai da yawa sun yi raddi akan irin wannan na kan gaba akan raddi akan su shehu usman dan fodio wanda halitta ta ya rubuta akan raddi akan irin wannan aƙida mummuna a ƙarshe wasu ke ganin cewa to ai shi yanda yake faɗa malamin nan na aƙida mashhuri wato malami na tauhidi mashhuri shine Shehu Muhammad ibn Yusuf Sunusi ai ba akan haka yake ba to sai Allah ya sa a wajen ƙarshen lamarin Shehu Usmanu ya samu wani littafi na Shehu Muhammad ibn Yusuf Sunusi wanda yake nuna cewa shi ma Shehu Muhammad ibn Yusuf Sunusi ba a gayin da yake irin yadda Shehu Usman yake faɗa to shi ma akan haka yake to shi yasa har Shehu Usman yayi wani littafi karami cewa yana munna ga Allah ya nuna masa cewa ashe abin da ya dade yana faɗa wasu malamai da ɗalibai suke ta jayayya da shi ashe gaskiya ne dan shi kansa wanda suke ganin suna dogara gare shi fahimtar su ɗaya a ir a nan wajen a fahimtar su ɗaya a nan wajen to wanda shi sawi da shehu usman dan fodo tsakanin su ba nisa ba nisa shi shehu usman dan fodo fati dubu da ɗari biyu da talatin da biyu shi kuma sawi dubu da ɗari biyu da arba'in da ɗaya shi yasa shekara tara ne tsakanin su a wafati illa iyaka wannan yana misra wannan kuma yana ƙasar tukuru to a inna Allah haƙiƙa ubangiji alimu masani ne bima ya fa'aluna da abin da suke aikatawa ha za ta jiru lau wannan tsoratarwa ne ake gare su alama yaliqu bihim bisa abin da yake afkuwa daga gare su mi alama ya qa'u minhum bisa abin da yake afkuwa daga gare su min al af'al shani'ati daga ayyuka munana alama ya qa'u minhum min al af'al shani'a wal ahwal qabiha da halaye wanda suke ba masu kyau ba فيجازيهم عليه الله أنا سند هكا زي مستكيا أكل
وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن bayan da za a ce ƙur'anin nan da kuke ji kuke gani ake faɗa ko kuke karantawa a ce shi din nan an iftira kagarsa aka ai iftira ya zamo kage ne ai iftira an ai kage ne min dunillah a ce ba Allah bane ba magana Allah bace ko ɗaya qur'ani ya huce na wanda duk yace qur'ani kage ne to ba za ji abinda za a kawo masa za a ce ya zo da koda sura ɗaya kamar sa in ya so ma ba shi kadai ba duk wanda zai iya gayyata akan su haɗu su zo da kamar sura ɗaya ta ƙur'ani ya gayyace su su zo za su iya ba za su iya ba sai shekara fiye da dubu da ɗari hudu ƙur'ani ya zo da wannan har yau ba a sami wanda ya ce ya je ya gani zai haka ɗin ba al-maqsud min hadha al-kalam manufa da wannan maganar ar-raddu ala man kazzaba al-qur'ana yin raddi bisa wanda ya karyata qur'ani yace wai qur'ani ba daga wajen Allah bane abinda ake nufi ba kamata ba lihazar qur'ani ga wannan qur'anin an yi hutalaka a ce kagarsa aka yi ko yinsa aka yi domin tsare-tsaren yadda aka haɗa magana a cikinsa alhassana wadda suke kyawawa ta gaji da halitta gaba ɗaya halitta sun kasa zuwa da kamata husnal kalami wannan kuwa saboda kyan magana bisa gwargwadon yalwar sanin shi mai faɗar maganan ne magana tana kyau dangane da yalwar ilimin mai faɗan magana shi yasa sai kaga wani in zai magana abin da yake dubawa da yawa kafin a ce ya faɗi magana dangane da lura ilimin sa wani ko da ya duba abu ɗaya ko abu biyu shikenan sai ya faɗi magana shi yasa wanda suka san wancan bangarorin sai su ringa ganin wallansa saboda shi a faɗarsa bai dubi wa'ancan ba eh bai dubi wa'ancan ba wadda la'ihi gwargwadon tsinkayarsa ne ba ɗaya ko wanda yake ya fi sani fiye daga ubangijin halitta gaba ɗaya wannan ne yasa qur'ani ya gaji da halitta jami'an gaba ɗaya saboda zama wasu a mafi ɗaukakar ɗabaƙoƙin fasaha ƙala sahibul hamziya wannan ne yasa busiri ya faɗa a hamziyarsa ayatun minhu wal jin na fahalla ta ce bi halbula ga'u fahalla ta ce bi halbula ga'u a jazal insa ayatun minhu aya ɗaya daga qur'ani ta gaji da mutane wal jinna da aljanu Allah ta ce bi halbula ga'u me ya hana masu da'awar fasaha su zo da aya ɗaya kamar ta Qur'ani ai sun kasa sun kasa ila an kala ai izuwa ya ce suwarun minhu ashba suwaran min na wa bislun nazairin nuzara'u suwarun minhu surori ne daga Qur'ani ashbahat suwaran minna da ta kama da irin yanda halittar mu take bayyana ta wani wajen a cikin Qur'ani sai a ga akwai doguwa sura doguwa akwai sura gajera kamar yadda a mutane za a samu dogo ta a samu gajere hakanan a ƙur'ani sai a ga ga wata sura wadda ta ci kada abin da zai faranta rai yadda wani da ka ganshi daman za ka ganshi da sakikke fuska akwai sura kuma da ita ta cika da ban tsoro shi yasa da ka gane sai da ka karanta sai ka ji ban tsoro a cike take da ban tsoro kamar yadda a cikin mutane ma wannan kana ganin sa yadda zai murtuke fuska sai ka ji tsoro ma kake ji eh akwai mutumin da yawa zaka je ma jansa da magana amma kana duban fuska sai ka tsorata ka ja baya to shine aswaru minhu ashwa aswaran minna wa bismillah nazairu nazarau dama wanda ake kwatantawa suna zamowa kamar wanda ake kwatanta su da su walakin sai dai shi qur'anin nan unzila an saukar da shi ne tasdiqan ladhi bayna yadayhi don ya zama gaskatawa ga littattafai na Allah da suka sauka kafin saukar Ƙur'ani. Ƙur'ani ba shi ne farko na littattafai da suka sauka ba daga wajen Allah, kafin shi akwai wasu littattafan da yawa sun sauka, illa iyaka Ƙur'ani shi ne na ƙarshe. Bayan Ƙur'ani ba wani wanda zai sauka, shi yasa shi Ƙur'ani bayan da za a ci wani abu ya yi nassinsa. ba wa inda za a ce wani abu ya zo ya yi nassinsa saboda ko saboda me saboda shine na ƙarshe amma shi yayi nasin duk wanda suka gabata wa nasuhu li shar'i ghairihi wa ka atman azallallahu man lahu mana to ya zo ne dan gaskata littafan da suke gaban sa shi wannan istidraki yace hadal istidraku wannan istidrakin walakin wa ka asal mawqi ya zo a mafi kyawun ma'afka ya zo inda ya dace a ce ya zo li'annahu waqa baina nakirai ne domin ya zo ne tsakanin abubuwa guda biyu wanda suke kishiyoyin junansu menene alkazib sidqi ƙarya da gaskiya ƙarya kishiyar gaskiya ce duk inda gaskiya ta zo ba inda za a ƙarya ta zauna duk inda ƙarya ta zo to gaskiya sai ta bar wajen shi yasa a farko an faɗi ƙarya shine an yufta ramin dunin lahi a bangare na biyu an faɗi gaskiya shine tasdiqan lazi baina yadayhi shi yasa istidrakin nan sai ya dace na min istidraki malaman balaga suna lissafawa a cikin badi'i suna lissafa shi a cikin badi'i wanda yake ma'anawi Qur'an na ya zo ne dai gaskata littattafan da suka gabata wa tafsilal kitabi ya zo dan bayanin duk abin da Allah ya rubuta kitabi din ana nufin abin da aka rubuta da makataba kitaban an rubuta duk abin da Allah ya rubuta na hukunce hukunce to Qur'ani ya zo da bayaninsa tabiyina ma katabahu Allah min al-ahkami bayanin duk abin da Allah ya rubuta daga hukunce hukunce ga gairi ha da waninta shi yasa wani lokacin abu akan samu bayaninsa a Qur'ani kai tsaye sai ya zama ƙur'ani ya bayyana shi kai tsaye wani lokacin ƙur'ani ba zai bayaninsa kai tsaye ba amma zai ce ga inda za a koma don a samu bayanin zai ce a koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don a samu bayanin wani abin za a koma wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya zamo shi ma bai ba da bayanin ba amma ya ce ga inda za a koma don a samu bayanin me yasa irin wannan ai da ta yiwu a ce qur'anin gaba daya ya kunshi bayanin ba sai ya mayar ga manzo ba ce a dan a nuna matsayin manzon sallallahu alaihi wasallama da a ce zaka doshi qur'ani a komai ka dosa dan ka sani a qur'ani ya zama kai tsaye zaka samu to ba ka san matsayin manzon Allah ba ba za ka gane matsayin manzan Allah ba amma da ya zamo a'a Qur'anin nan da kansa ya ce ya Rasulullah kai ne mai bayyana wa mutane Qur'ani wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim shikenan ya zamo dole inda zaka gaskata Qur'ani to ka san matsayin manzan Allah wanda zai ce wai shi Qur'ani ne ai ba ruwansa da manzan Allah to ba Qur'anin yake bi ba dan Qur'anin cewa yayi abu manzan Allah cewa yayi a koma ga manzan Allah dan samun bayani don samun bayanin abin da ƙur'anin ya kunsa da a ce kuma duk abin da ka koma neman bayaninsa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka san bayanin kai tsaye to ba za ka san matsayin wasu masu matsayin ba amma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani abin in an koma sai ce to ku koma wajen suwa ne yake ta dubi lazina min ba'd fa alaikum bi sunnati wa sunnati al-hulafa'ir rashidin min ba'di kaga da sababin wannan sai aka san matsayin su su kuma in haka nan ma bayanin nasu in ya rikitar za a ce a koma wajen malamai walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum to shi ma nan dai dan a dawo a san matsayin malaman da a ce komai ka nema za ka samu to ai ba shikenan sai ka ce kai ma malami ne kamar kowa amma wani abin da in ka nema ba samu za ka ba ya fi karfin ka sai ka kowa wajen malamai su za su iya fitarwa abu da yawa sai a faɗa ka ji a masaba an ce ai an ce kaza ka koma ka duba qur'ani gaba ɗaya ba za ka gan shi ba ka duba hadisai na manzon Allah ba za ka gani ba amma kuma yana cikin qur'anin ko yana cikin hadisan kai ne ba ka da ilimin da za ka gano wannan in kai ne ba ka da ilimin da za ka gano wannan yanzu misali ɗaya kamar a masar imam malik radiyallahu ta'ala suna cewa azhar da la'asar sun yi tarayya a wakaci akwai wani wakaci wanda wannan wakacin muhtari ne na sallar azhar muhtari ne ma kuma na sallar la'asar to yanzu sai ka koma qur'ani ka ga ba inda aka faɗi azhar da la'asar sun yi tarayya a wakaci ko haka in irin duba ne irin namu ka ko ba ga hadisin ma ka ce ai a hadisin ma ba inda aka ce ina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce azhar da al'asr sun yi tarayya a wakaci to amma idan ka nutsu ka koma ga malamai sai su faɗa ma ta inda aka samu haka gashi a fili a hadisin an faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi isra'i da shi kashe garin isra'i yayi azhar daidai sanda rana ta karkata daga tsakiya rana na karkata daga tsakiya mala'ika jibril ya tashi sallar azhar da shi ya bi shi rana inuwar abu tana kaiwa kamar tsawonsa mala'ika jibril ya la'asar da shi kashe gari kuwa sai da inuwar abin ta kai kamar tsawon abin sannan aka yi azhar din ashe ya nuna daidai sannan wakaci ne na azhar wakaci ne da la'asa shi yasa kaga wanda yake ya sani wanda yake me ya kai matsayin ya istinbadi kai sai dama ana faɗa wannan sai ya istinbadin haka din amma kai ka sai ka ce a'a ai ba fito ma da abin daidai ba wanda kuma ba haka ilimi yake ba ko dukkan ilimi akwai tsare-tsaren da ake bi wanda sai ma abotansa duk irin yadda kake za ka yi da awaka san turanci yanzu idan likita ya rubuta tsarin magani ga yanda za a yi ga yanda za a yi aka kawo ba ba za ka iya fassarawa ba kuma da turanci ya rubuta amma da an kai kawai wanda yake kamar nas ko pharmacist yana gani zai ce ai ga abin da aka rubuta ga abin da ake nufi saboda ya yi wannan bangaren na ilimin ya san me ake nufi to haka ma dai kowane ilimi akwai ma'abutansa shi yasa a komai aka ce a koma ga ma'abuta ilimin kulla ilimin sal anhu ahlahu ayan iraki yake faɗa fa ana bihi wala tuhurbi zanni wala tuqallid gaira ahlil fanni kakka ce a wani ilimi zaka wanda ba gwanaye bane a wannan ilimin to larai ba fi bayani ne na duk abin da Allah ya rubuta min al'akar daga kuce kuce gairi ha da waninta larai ba fi ba kokonto a cikin qur'ani cewa ya zo ne min rabbil alamin daga wajen ubangijin halitta muta'alliqu shi min rabbil alamin ya rata bi tasdika da tasdika din aw bi unzilal mahzuf ko ya rata da unzilar da aka shafi wa qur'a bi rafi tasdika akwai qira'a walakin tasdiqul ladhi bayna yadayhi wa tafsilul kitabi kamar qira'a muke nan ko qira'a ya take tasdika ne da nasaba to wata qira'a akwai qira'a da rafa tasdiku ya zamo labari ne na mubtada da aka shafe kenan bi taqdiri huwa za a kaddara huwa wanda huwa din zai zamo mubtada tasdiku ya zamo labarin sa tafsili kuma sai ya zamo labari na biyu mubtada ya kididdiga kenan labari ya zo muta'addidi gashi an yi adafi ko yanda suyudi yake fada alfiyarsa ta nahu wa addidil ahbara adifan wala labari yana iya zuwa na kididdige to ko a yi adafi ko a bar adafin duk ya zo a qur'ani kamar anan kaga ya zo da adafin tasdiqu labari na farko wa tafsilul kitabi labari na biyu aka sa wawi na adafi amma kamar a suratul buruji wa huwal ghafurur rahim dul arshil majid kaga nan aka kawo labarin da dama kuma ba wani harafi na adafi da aka sa shine wa addil ahbara atifan wala to am yaquluna
am yaquluna iftare قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين to a can baya da cewa tafsilal kitabi shi ya ce fal qur'anu shi qur'ani mufassilu mai rarrabewa ne mai cikakken bayani ne lima kutiba ga abin da aka rubuta fil lawhil mahfuz alawhil mahfuz min ilmi ma kana wa ma yakunu daga sanin duk abin da ya afku da sanin abin da nan gaba ne zai afku duk wani abu da ya afku a baya qur'ani yayi bayanin sa duk wani abu da zai afku a nan gaba qur'ani yayi bayanin sa wa ma wakalin fid dunya wal akhirah da duk abin da zai afku a nan duniya ko a lahira shi yasa duk wanda aka ba wani abu daga asirin qur'ani baya bukatar sai ya dubi lahul mahfuz daga qur'ani zai gano komai daga qur'anin zai iya gano komai bari zai riki duk abin da yake nufi daga cikin qur'ani yasa sayyidina ali radiyallahu ta'ala yake cewa da a ce raƙumi na zai bata sayyidina ali radiyallahu ta'ala yake cewa da a ce raƙumi na zai bata to ni na tabbata in na buɗe ƙur'ani ma na duba zan gano ina ƙur'ani na wannan raƙumin nawa yake eh saboda ya kai wannan matsayin a ilimi ƙur'ani ya zo tibiyanan li kulli shay'in tibiyanan li kulli shay'in sai dai kuma matsayi matsayi ne wani gaba ɗaya abin da ake faɗa ma wara-wara ba iya kaiwa yake ga gano shi ba ba iya kaiwa yake ga gano shi ba balle kuma abin da yake sai ta fuskar ramazi ko ishara amma ƙonuna bari za su ce ne wato am din munqati'a ce shi yasa ta zo da ma'anar bal wa bin ida'in wa bi ma'ana bal wa fat in ta kuma ma da bihi halal za su su kafirai za su ce ne iftara wai qur'anin nan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkire shi ita laka umma manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya kirkire shi to ka ba su amsa ce ne da su fa'atu bi suratin misli in kirkira ne to ai kuma za ku iya kirkira domin yadda nake ba larabe ko ma larabawa ne shi yasa tunda ne amfani da sani na larabci na zo da qur'anin daga gaban kaina to kuma ku zo da koda sura ɗaya ce kamar qur'anin mana da tarkitun limaqalatihim fasida wannan yin ursi ne ga magana tasu wadda take batacciya da suka ce manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkiri qur'ani wa hiya jawabu shar'i muqaddari jawabin sharadi ne muqaddari wa taqdiru yanda za a kaddara in kadan amurka mata tsoro idan lamarin yanda kuke faɗa ne fatu bi suratin misli to ku zo da sura ɗaya kamar qur'ani ka sani cewa matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaji da halitta akan zuwa da kamar qur'ani matsayi har guda hudu ne matsayi na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kasa wasu daga su zo da gaba ɗayan qur'ani ba wani bangare na qur'ani ba cewa akai su zo dai da gaba ɗayan qur'anin ba za su iya ba amma kenan a sannan ba a ce musu ba za su iya zuwa da wani bangaren na qur'ani ba gaba ɗaya dai aka ce ba za su iya ba wani tabaraka wa ta'ala ya ce ce ne da su da a ce mutane da aljanu gaba ɗaya za su haɗu akan sai sun zo da kamar qur'anin nan to la ya tuna bi misli ba za su iya zuwa da kamar sa ba walau kana babu min libarin zahira ko da sashen su yana taimakawa sashi ya zama ko aka kasa a zo da kamar qur'anin gaba ɗaya matsayi na biyu Qur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna kasawarsu akan su zo da surori goma an nuna musu cewa su zo da sura goma ma ba za su iya ba yanzu magana ta tashi daga cewa su zo da gaba ɗayan Qur'ani a'a su zo da surori goma ma qala ta'ala ubangiji tabaraka ta'ala ce ce ne da su ku zo da sura goma kamar Qur'ani mubtalayat wanda zai zama ku kuka kaga a na uku matsayi na uku qur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasar da su ya nuna kasa wasu akan su zo da koda gurgudan sura ɗaya ta qur'ani ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ce ne ku zo da sura ɗaya man kamar qur'ani in kun ce ni na kagi qur'ani matsayi na hudu cewa ya gaji da su akan cewa in sun isa su zo da magana kamar qur'ani ko kaka ma take su zo da ita kamar qur'ani kama kala ta'ala inda banyi tabaraka ta'ala ce fala yatu bi hadisi mislihi in kanu sadiqin in su masu gaskiya ne a cikin magana da suke cewa kai ka kirkiri qur'ani to su zo da wata magana man kamar qur'ani ko kaga a fil fasahati ku zo da sura kamar qur'ani a fasaha wal balagati da balaga ala wacil ibtira'i bisa fuskar kage kuma ku kirkira ku zo da kamar sura daya a bainakum arabiyuna domin ku larabawa ne fasaha masu fasaha misli irin yadda nake balarabe kuke ganin ina da fasaha shi yasa abin da nazo da shi tunda kuna ganin kanku kamar ni ai kuma ba iya zuwa da shi kenan amma in kuka kasa zuwa da shi to ɗayan biyu ko dai ku yadda ba kamar ni kuke ba ko ku yadda cewa wannan abin shi kansa ba ni na kawo ba ta hanya ta dai ya zo wad'u lil i'anati alayhi man istata'tu min dunillah ku gayyaci duk wanda kuke da ikon gayyatar sa ba dan ya taimaka muku a kansa min dunillah ba Allah ba ai gairahu wani Allah ai min aliyatikum daga gumakanku wa gairiha da wani ta min jami'il mahlukati daga baki ɗayan halitta in kuntum sadiqin in dai ku masu gaskiya ne in dai ku masu gaskiya ne a cikin cewa fi annahu kiram a cikin cewa qur'anin nan kagarsa akai falam yaqdiru ala zalika da aka nemi su haka din in sun isa don su tabbatar wa duniya cewa eh magana su gaskiya ce qur'ani nan kaga kaga su akai sai suka kasa ba suka kasa samun iko bisa wannan shine kala ta'ala sai ubangiji tabaraka ta'ala ya ce بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل كذبوا ai abin da yake damun mutanen maka laraba nan na maka suna karyatawa ne bi malamin hido bi ilmi da abin da sanin su bai kai kansa ba an faɗa abu da yafi karfin sanin su a maimakon su yadda cewa yafi karfin su sai suka ce ai ba haka bane ai babu shi ai alqur'ani ai sun karyata da qur'ani wala mata dabaru ba tare da sun tsaya sun lura da qur'anin ba ai bi fami alfazi ba su tsaya sun fahimci lafazan ba wa ma'ani al'azima da ma'anoninsa masu girma karyata wasu dan ba su fahimci ma'anar ba ne bai faralihi dan ba san faralarsa ba ba san irin fifikon da yake cikinsa ba domin ya zo a karin magana akwai karin magana mashuri duk wanda ya kasa gane abu to sai ya dawo ya ci gaba da shi sai ya dawo ya ci gaba da shi busiri ya ce rau a shamsi min ramadin wayan kirul famu damal ma'imin sakami so da yawa idanu ta yi musun takan yi musun hasken rana saboda mai saboda ba ta da lafiya wanda idansa ba lafiya daman yaushe zai gane hasken rana da yawa baki yakan yi musun da'amal ma'i ɗanɗanar ruwa min sakami saboda ba lafiya bakin mara lafiya zaki za a sa amma ya ce shi gaskiya ɗaci ɗaci ke ji ko ba baya jin sa daidai saboda me ba dan abin da yake haka ba bakin nasa ne haka bakin nasa ne haka shi yasa su ma masu musun qur'ani ba wai dan qur'ani akwai abin da za a yi musun sa a cikin sa ba a'a fahimtar su ce iyaka nan ya aka iya da su ba sai a kyale su iyaka fahimtar su kenan su ba za su dawo su tunani ba ko su zo inda za a dora su akan tunanin da zai ga zai sadar da su ga sanin matsayin qur'ani shi yasa suke musu qur'ani Ja'far Sadiq dai kan manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa akwai alkawari biyu da Allah ya rika akan malamai duk wanda yake malami to Allah kamar yayi alkawari biyu da shi alkawari na farko shine a matsayinsa na malami duk abin da zai faɗa ya tabbatar gaskiya ya faɗa ya tabbatar ya faɗi gaskiya ya ce hujja akan wannan shine aya ta qur'ani da take cewa alam yuhas alaihim misaqul kitabi alla yaqulu ala allahi illa alhaq ai a rike alkawari akan duk wanda yake malami cewa ya tabbatar duk abin da zai faɗa a janibin addinin Allah to gaskiya ne kai ya faɗa abu dan zarar son zuciya ko dan yin haka din zai gadon masa wani abu na duniya a'a ya faɗa dan ya tabbatar haka gaskiya take alkawari na biyu in ji Ja'far Sadiq da Allah ya riga ga wanda yake ma da wanda suke malamai shine duk sanda aka kawo musu wata magana ta ilimi da tafi karfin su to su ce maganan nan tafi karfin su kar su ce tunda tafi karfin su ai ƙarya ne eh mutum ya ce abu da in shi fahimtar sa bata kai ga ganowa ba to ai ba fahimtar wanda za ta kai inda ta sa fahimtar wai bata kai ga ganowa shi dinwa shi dinwa ai akwai fahimta dubu akwai fahimta dubu dubu ma wanda ta fita sa shi yasa in an kawo abin da yafi karfin malami ya ce to wannan abin ya fi karfi na eh shi yasa mai malaki so yake cewa ai gaba daya dukkan malaman nan guda hudu ma'abuta masabobi abu hanifa maliku shafi'i ahmadu na hanbali akwai sanda aka kawo wa wani a cikin su tambaya ko magana yace bai da amsa ya nuna cewa ta fi karfin sa fal kullu min ahlil manahil arba'a yaqulu la adri fa kun muttabi'a fal kullu min ahlil manahil arba'a yaqulu la adri imam malik an yi tafiya takanas daga iraq aka zo wajensa a madina aka kawo masa wanda ya zo din ya zo da tambayoyi arba'in da takwas imam malik ya amsa sha biyu talatin da shida ya ce bai sani ba ya ce don in zo fa wajenka ne ne wannan tafiya don in ji amsar wannan ci ya za a yi ban sani ba ka je turo da aka yi kace ka je ka ce wanda suka turo kan ka zo wajen malikun malikun ya ce bai sani ba sai ne ba shi kenan ba shine ya ce to hujja akan wannan in ji za'afar sadiq shine balkan zabu malami hudu bi hilmihi wala ma ya taim tawil a ce mutum dan abu ya fi karfin ilimin sa sai kawai ya ce ai babu babu a ai wannan ba ilimi bane ba haka Allah ya rike alkawari ga wanda suke malamai ba alkawarin da Allah alkawarin da ke tsakanin Allah da malamai shine an faɗa wa malami magana da tafi karfin ilimin sa to ya ce tafi karfin ilimin sa amma ba ya ce ai ƙarya ce ba eh ai alquran ai qur'ani wala ta dabaru ba sun lura da shi ba walan ma lam yatim tawilu har zuwa yanzu karshen abin da yake cikin sa akibatu ma fi min alwa'id karshen abin da yake cikin sa na daga narko bai sau bai zo musu ba ai lam yanzil bihim alwa'id ai irin narkon da qur'ani yake bai saukan musu ba irin narkon da qur'ani yazo da shi bai saukan musu ba fa ya hamilahum ala tasdiqi qaran balle ya dora su su gaskatawa dole irin yanda fir'aun fir'aun ga yana cika baki yana cewa ana rabbukumul a'la annabi Musa yana fadar Allah ga abin da Allah ya ce shi fa yana cewa ma alimtu lakum min ilahin gairi ma alimtu lakum min ilahin gairi amma da abin da ake fada masa ya riske shi ya ga ruwa ya ci shi da bakin sa ya bude baki yana amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina eh amantu to irin wannan ne bai afku gare su ba shi yasa har yau suke taurin kai da a ce irin wannan abin da ya afku ga fir'aunu ya ba da kai nan take zai afku gare su to su ba da sun ba da kai kazalika kazzaba allazina min qabli kazalika takzibi irin wannan karyatawa ta su haka kafiran da suka gabace su suka karyata rusulahum manzannin su fanzo kai fa kana aibatu zalimi ka duba ka gani kai muhadabu kai da ake faɗa ma wannan magana ka karshen azzalimai ya ya afku karshen azzalimai ya karshen ya zamo bisa ka zaibar rusuli wanda suke zalunci ta fuskar karyata manzanni ai ayiru amrihim ai karshen lamarin su min alhalaki wanda shine halaka fa kazalika nuhliku haula shi yasa su ma wannan kafirai na makka irin yadda aka halaka wancan al'ummun da suka gabata saboda sun karyata manzannin su to su ma wannan kafiran makka haka za a halakar da su su ma haka za a halakar da su bi an nusallidakum alaihim shi ta fuskar mu dora ku akan su litakatuluhu dan ku kashe su saboda me abin da yasa aka ce su wayannan ba za a sauka musu da irin waccan azabar ba saboda su sun shiga cikin wata lamana ta manzo sallallahu alaihi wasallam tunda Allah ya aiko manzo sallallahu alaihi wasallam sai zama akai wa al'umma akai wa duniya alkawarin cewa ba za a halakar da su irin halakar wadda aka yi wa kafiran farko ba amma su din ma akwai irin halakar wadda za a yi musu in akwai irin halakar wadda za a yi musu shine walaysa muradu alhalaka al'amma ba ana nufin halakar wata gaba daya ba bil hasbi tafsir cewa al-nasi ko shafewa masalan ga misali fa inna zalika domin irin wannan marfu an dauke shi daga al'umma bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam yadda albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albarkan manzo sallallahu alaihi wasallama ake faɗa masa matukar kana cikin su ai Allah ba zai sauka musu da azaba ba bayan tafiyar kama matukar za a samu masu istighfari ai ba za a sauka musu da irin wannan azabar ba wa ma kana Allahu yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna to
ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين an samu a cikin mutanen makka ai ahli makka an samu a cikin mutanen makka man yuminu bi wanda daga baya ya dawo ya imani ya ba da gaskiya da qur'ani da can ya tsaya tsayin daka ba zai yadda da qur'ani ba yana fada matukar fada matukar karfin sa akan bai yadda da qur'ani ba bai yadda ma wani ya yadda da qur'ani ba amma kuma daga baya ya dawo yi imani ya zama kuma shi ne kan gaba a wajen kare ƙur'anin ma irin sai da na umar kare sai da na umar sai da tafiya ta tafiya sannan ya imani irin sai da tafiya ta tafiya ya imani kuma ya dawo da shi ne allah ya ɗaukaka musulunci umarul karmi zulfutuhin lazi azza bihi dinu hina azzal azawu ko far'awar ruka ba umar wanda yake sadauki wanda albarkacinsa addini ya samu karfafa lokacin da wato haƙuri ya kai inda ya kai ya wuya irin yanda kafirai suke matsanta wa musulmi abin ya kai inda ya kai to amma sai Allah ya kaddara Umar ibn al-Hattab ya musulunta ya zamo ah, da shi ne musuluncin ya samu daukaka Ah, wa minhum man la yu'minu bi li ilmi Allah zalika minhu dan Allah ya san wannan da gare shi ne Maulana Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala yake misali yace shi addini kamar magani ne dangane da mara lafiya a marasa lafiya akwai wanda shi ciwonsa bai huce a shafa masa magani ba ma haka shi kenan a warki Eh, yana shafa masa sai ciwon ya karbi wannan maganin cu- cutar ta kau Ah, irin su sai da na abubakar manzo Allah yana faɗa masa ce na ba da gaskiya na yadda kuma ya zama sababin shigar wasu da yawa irin su zubairu su dalhatu da sauransu duk sababin sai na abubakar suka shiga musulunci akwai wanda su kuma rashin lafiyar tasu ta kai wato sai an yi aiki sai an sa wuka da karfin tsaya an yanke ciwon sannan za a zauna lafiya Eh, irin sai sai na umar kenan shi kama sai da aka sa wuka aka yanke sannan kuma aka dawo aka zauna lafiya Eh, wa minhum man la yu'minu bih akwai a cikin su wanda bayan da za a yi imani da qur'ani abadan har abada kamar abu jahal har abu jahal aka gama duk abin da za a yi bai imani ba kamar abu lahab aka gama duk abin da za a yi bai imani ba wani bukanin bil muslim Allah yana sane da dukkan mabannata duk wani mabannaci a duk inda yake a duk irin nau'in bannarsa to Allah yana sane da shi tadidul lahu wannan ba da tsoro ne gare su ana ba da tsoro ne gare su وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنا
farko suka iya da su dawo su musulunta a faƙul ka ce lahum ka ce da su li amali kuje abinda kuke ku ɗore ni ma abinda nake zan ɗore a kai kowa zai ga sakamakon aikinsa ni irin aikin da nake zan gani zan ga sakamako a kai in kun ce abinda nake ba daidai bane kira zuwa a bauta wa Allah a kadaita Allah ai biyayya ga abinda ya faɗa a kuka ce haka ai ba daidai bane to shikenan ni zan ci gaba da yin hakan a ƙarshe gaskiya za ta nuna wani kuma amalku ko kuma aikin ku kuje ku tai naku ne za ku ga sakamakonsa ai da kullum kowa a cikin mujazzahu amali zai ga sakamakon aikinsa zai ga sakamakon aikinsa an tumbari una mimma a amalu kuje abinda nake yi ba ruwanku da shi da in ma laifi ne ku ce ai kun ce in daina na ki dainawa ku ce ba ruwan ku da shi ma in an je wajen sakamakon wani ba min mata abalu kun san daman ni ba ruwana da abin da kuke aikatawa ba ruwana da irin yadda kuke tare da wani da Allah kuke bauta wani daban ba Allah ba wa hadha mansubun bi ayati sayf wannan a an yi nasinta da ayar da ta zo a da cewa a yaƙi kafirai a yaƙi kafirai ai fa bada zuliya ai ba saukata lam yaqul zalika man zalla bi fadaka ba wa fihi amma wannan kaulin na shi mufassir a cikin sa akwai wani itirari da za a iya yi menene itirarin anna sharɗan nasi shine cewa sharaɗin mai shafewa a nasi wanda zai zo a ce ya shafe wani nassin an ya kuna rafi'an li hukumin mansur ya zama ta ko ina ya ɗauke hukuncin shi wannan wanda aka shafe hukuncin nassin da aka shafe hukuncinsa wa manul aji anan ko ba wannan wan anan ba wannan domin abin da ayan nan take shirarwa a kai sabitu yana nan tabbatacce lam tafa'u ayatu sayfi ayat da tazo da ayyaki kafirai bata dauke ba iz madlulu hadhihi al-aya domin abin da ita wannan aya take nunawa ita sa kullum bi amali cewa kowa ya je ya rike aikinsa kowa ya je ya rike aikinsa wa barat kullum min amalil akhar da cewa kowa ba ruwansa da abin da ɗayan yake wa hadha hasul mutlaq wannan ku abu ne tabbatacce ko yaushe ko yaushe mun ne je aikinsa na imani aikin kafiri ba zai cuce shi ba matukar dai bai tarayya da shi a cikin a ciki ba kafiri kuma ya je ta aikin sa na kafirci ba zai cuci mummuni da wani abu ba daga aikin da yake na kafirci Ah, matukar dai musulmin mummunin bai yadda ya tarayya da shi a irin wannan ayyuka nasa na kafirci ba abu ne wanda yake yana nan koyaushe falwatu a zancen da yafi annahu la nasafi hadhihi al a ce ita wannan ayar ba mansuhiya ba ce domin shi kansa ba jalaluddin suyudi a littafinsa itqanu da yake lissafa ayoyi guda 20 da yace su ne ya tabbata an samu nasi a cikin su bai lissafa wannan ayar ba ya faɗa gar aktaran nasu fil mansuhi in asarin wa adhalu fihi ayan laysa tunhasaru wa haka taharira ayin la nazira laha 20 hazzaka a harrara hal huzzaq wal nuzaru ga ayoyi ishirin su ne wanda yake ya tabbata an samu nafi a ciki to a cikin wannan baitocin bai lissafa wannan ayar a cikin ayoyin da suke mansuhai ba to wa minhum منهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ana samu a cikin kafirai wanda duk sanda kace zaka karanta qur'ani ya rasulullah sai su ce ba za su saurara idan ka karanta qur'ani idan ka karanta qur'anin suna sauraro amma wannan sauraron da Allah da suke zai sa su gane qur'ani suna sauraro ne wai dan su kama qur'ani ta wani waje ko su kama ka kai da kake karantawa ta wani waje shi yasa ba suna sauraro bane dan neman gaskiya idan mutum ya zama bibiyarsa da abu ba wai dan ya kano gaskiya ne ko ba gaskiya ba a'a dan kawai ya kada abu ala kulli halin to yaushe zai gano gaskiyar da take cikin sa ai har abada ba zai taba gano gaskiyar da take cikin sa ban za a bibiye abu a bibiye shi da niyyar cewa to in akwai gaskiya a ciki bara a kai ga gano ta dan a dawo a yadda a yi aiki da haka amma ba a bibiye abu dan kawai a kawo da shi ba ai sai mun kada shi din ana irin wannan yaushe za a gano gaskiya ai min kuffari makkata almukazzibina lilqur'ani fariqu akwai wasu kungiya akwai wasu jama'a daga kafiran makka masu karanta qur'ani yasbuna da suke karkata ayu a ce yasbuna ko yasbuna ana cewa faga ko afga ko da suke sauraro ila qira'atika zuwa karatunka ga qur'ani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi azanihim da kunnuwansu walam yuzilu bi qulubi alhali bas kaskan da kai da zukatansu ba to wayannan kaka taba sa ran cewa za su yi imani domin samun yamki yamki Allah ya riga yamki bisa zukatansu ba da za a fahimci gaskiya ba da za a tafi gaskiya wannan ba da hakuri ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam kamar ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗa masa la ta zankaka ya bakin ciki bisa cewa ba su ba da gaskiya ba domin su ai kurame ne to kurma koya za a kaji da shi kana magana ne da masu kunne amma su kurame ne kunnuwan nasu ba ji suke ba to ya za a yi su je ka wai na karata kalu an tusiya su ma baka da ikon ka je da kuramu Um, da tare da cewa kuma gashi ma ba hankali kurma ne kuma mahaukaci to da zo ne zaka inda ma kurma ne mai hankali ta yi ko an an an kwatanta masa zai gane to amma ga kurma ga hauka shine matsayin kafiran nan ya za a zaka yi da su ba sai kawai ka zura musu ido ba shabbahu uban ya fa anda tazo su yanzu zaka iya je da kuramu shabbahu bi ya kamanta su da kuramu fi adamil intifa'i bima yatla alaihim dangane da cewa ba sa amfanuwa da abin da ake karantawa gare su walau kanu tare da zama wasu kuma a laƙiluna ba sa hankalta ita dabaruna ba sa lura ma'asama ne tare da kurintaka ga kurintaka ga hada ga hauka to ya za a yi da mai wannan wa minhum ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون akwai wanda suke duba buɗe idanunsu su kura ma ido su kura ma ido amma duk kallon da suke ma baya sawa su shirya da gashi kallon manzo sallallahu alaihi wasallam ga wanda Allah ya nufa da shari'a wannan kadai ya isa yanda wani da yake yabansa yake cewa lolam ta kun fi ayatun mubayyanatu la kana manzaruhu yughni ka an habari idan da ake bai zo ma da wata mu'jiza ba gaba daya yau kawai ka bude idan ka ka dube shi ya isan ma ka san me gaskiya ne ka san matsayinsa cewa manzo ne na Allah to amma su wayannan Allah ya yi wani yimki akan idanunsu na zuci. wanda makanta mummuna ita ce makantar idanun zuci don ido wannan na kaya makance wannan abu ne mai sauki fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati a walakin ta'mal menene eh qulubul lati fi sudur kaga makanta na idon zuci shine makanta makanta a ce idon zuci bai gani to wannan makanta kenan makanta ta idanu na kaya wannan mai sauki ce shine afa anta tahdil umya ta rasulullah zake da makafi su dinna makafi ne zaka iya shirya da su lau kanu la yasurun tare da cewa ba sa gani shabbawun be an kamanta su da makafi fi adam al-itida a cikin rashin shuruwa bal a azam bari ma laifin su ko aibin su yafi daga na makafi fa inna hala ta amal absar walakin ta amal qulubul lati fi sudur domin ba wai idanu na kane rashin ganin su ake cewa me haka ya zamo makaho ba amma makaho shine wanda idanun zuciyarsa ba ba sa gani wanda idanun zuciyarsa ba sa gani to wannan shine makaho a hakika inna allaha
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون hakika Allah bai zaluntar mutane komai هذه الآية وأن آية في قد أنكاوتني لدفع توهم أن الله حيث سلبهم العقل والسمع والبصر dan a kore zaton cewa yotun da Allah ya zare musu hankali da ji da gani fata zai ba mutu ashe kenan yi musu azaba ala adamil huda basu cewa basu shirya ba zulmin zalunci ne to fa dafa azalika sai ubangiji ya ije wannan da annan zulma da cewa abinda ake kira zalunci a hakika huwa tasarrufu shine tasarrufi fi mulkil gairi a mulkin wani su ko mulkin Allah ne wala mulka li ahadin ma'ahu subhanahu wa ta'ala ba mulki ga wani kowaye tare da Allah tabaraka ta'ala komai ka gani mulkin Allah ne kaga da cewa basu shirya ba zulmin zalunci ne to fa da fa zalika sai ubangiji ya ije wannan da annan zulma da cewa abinda ake kira zalunci a hakika huwa tasarrufu shine tasarrufi fi mulkil gairi a mulkin wani su ko mulkin Allah ne wala mulka li ahadin ma'ahu subhanahu wa ta'ala ba mulki ga wani kowaye tare da Allah tabaraka ta'ala komai ka gani mulkin Allah ne haka da ya ruhu shagawata ala aliya da Allah ya kaddara tabewa ga wanda daman su sun cancanci tabewar ba wai dan ya zalunce su bane domin ubangiji shine mamallaki na hakika yana tasarrufi a mulkin sadiyan da yaso shi yasa mutane suke zalunta kawunan su to Allah ya kiyaye mu Allah ya dora mu akan gaskiya Allah ya kiyaye mu daga zalunta kawunan namu da zaluntar wani
ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قال الله سبحانه وتعالى بني سبحانه وتعالى واذكرتنا يوم نحشرهم ranar da za mu tashi halitta gaba ɗaya ka nan kai ka ce su lam yalbasu ba su zauna ba fi duniya a duniya awil kubur ko kaburbura ainihin mahum lil hisabi ai ranar da za mu tara su dan hisabi wal ramirin aidun alal mushrikin al munkirin lil ba'si ya koma ga mushrikai kafiran da suke musun tashin alkiyama suke ganin gaba ɗaya ma ba wata tashin alkiyama wal ma'ana abinda ake nufi katina ranar da za mu tara mushrikai a alkiyama sashen su zai gane sashe a halin zama wasu wajen tsayawa tasu wajen hada su din mushabbahina abeban kamantawa da wanda ba su zauna ba sai ko dan zamani kaɗan a yi ne rayuwar duk da suka yi a duniya sai ta zama kamar dan wani ne ne ko rayuwar da suka yi a kaburbura kai ka ce rayuwa ce ya kaɗan li hauli min mara'u saboda firgicin abin da suka zo a fa sababu zalika wato sababin wannan da sababi sababi zalika ai fa bi sababi zalika da sababin wannan ne yu'addu zamanu sabiqu alaihi yasira za a lissafa zamanin da ya gabace shi dan kadan wa in kana fi nafsihi dawila ko da shi a kansa a hakika dogo ne amma kuma sai a dauka cewa dan kadan ne fa bi sababi zalika akwai ba ya ta'arafu na bainahum suna gane juna tsakaninsu suna gane juna a tsakaninsu ya rufe barun bara sashen su yana gane sashe iza bu'usu lokacin da aka tashe su sun mai kadi ta'aruf amma bayan kuma gane junan zai yanke zai su zama ba sa iya gane juna li shiddatil ahwali dan tsananin tsarmatuka dan tsananin tsarmatuka wato da farko suna iya gane junan su amma daga baya sai su dawo ma ba su san juna ba ko sun ga juna ba za su gane ba ba za a gane wannan wani ne ba wal jumlatu jumlar yata'arafuna bainahum halin muƙaddaratu hali ne wadda take a kaddarawa wato alhali suna gane junansu shi yasa a mahallin nasa kenan take aw muta'allaqu zarfi koko da ita ne zarafin ya rataya ya zamo kenan wato zarafin can yawma nashurum ya ta'arafuna bainahum yawma nashurum ya zamo kamar yawman ya ta'arafuna din ita ce jula babba a cikin magana ita ce babban magana to قد حسن الذين كذبوا بلقاء الله حقيقه wa'annan da suka karyata daga muwa da Allah to sun yi babba asara wanda suka ce ba tashin alkiyama suka karyata bil ba'as da tashin alkiyama to sun yi asara babba hadihi ibaru min Allah bi halihim shani wannan jumla ba da labari ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala da halin su wanda yake mummuna babban abin da yake ribar dan adam ba da gaskiya da tashin alkiyama da kuma yin aiki don zuwan wannan rana wanda yake a rayuwarsa gaba ɗaya koyaushe yana tunanin zuwan tashin alkiyama kuma ya zama yana aiki don wannan rana to shi ne ya ci riba a rayuwarsa riba da ba ta da iyaka babba asara ko ga dan adam shine dan adam ce ya rayu alhali ya manta da magana tashin alkiyama gani yake ba wani tashin alkiyama ma eh, ko dai a kudircewarsa ko a yanda yake tafi da rayuwarsa wani a baki zai ce ya yarda da tashin alkiyamar amma yanda yake tafi da rayuwarsa kai ka ce bai yarda da cewa akwai wani tashin alkiyama ba yana tafi da rayuwar nasa ne ta rayuwar tasa ce a halin wanda bai yarda ba da tashin alkiyama ba to wannan yayi babba asara wa ma kanu tadin su kan ba su zamo shiryayyu ba ba su zamo masu ganewa ba al ma'ana abin da ake nufi wa ma kanu wasilina lil jannati abada bayan da za a yi sadu da aljanna har abada ita aljanna wanda ya san da ita yayi aiki domin ta shi ke iya kaiwa gare ta amma wanda yake nuna cewa bai damu ba ba kamar ma babu ita to bayan da za a iya kaiwa gare ta bayan da za a iya kaiwa a gare ta
وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وإما نرينك في إرقام نون إن الشرعية في ما المزيدة wannan an idgamin nunin in shardiya a cikin ma wadda yake ta dade in isa ya zamo in ma da asali in ma in ma to sai aka yi idgamin nunin ta a cikin ma ya koma in ma ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam ko dai muka nuna matun a halin rayuwarka sashen abin da muke musu narko da shi na daga azaba an faɗa musu ƙaryata wadda suke gare ka kin yadda su da ayoyin Allah zai sabauta azaba ta saukan musu amma azaban nan ba wai lalle sai yanzu yanzu ba ta yi dinnan a halin rayuwarka ma a nuna ma a nuna maka saukar musu da azaba bihi wato abin da muke musu narko da shi min al'azabi na daga azaba fi ya cika sanda kake da rai wa jawabi sharri ma zufin aifa zaka shikenan dama an ce ma za a sauka musu da azaba kuma an sauka musu da azaba me ya rage ai ba abin da ya rage aure ta wafayan naka ko kuma a'a kafin mu sauka musu da azabar muka karbi ranka kabla ta azibim kafin sauka musu da azabar fa ila na marjum to kakka dauka sun sha ko daya dan an jirkinta wa kafiri azaba ba wai ya sha bane a bari ma azaba ce take ƙara tsananta a kansa ubangiji subhanahu wataala bayan da zai ya za a yi a ce ya kyale azzalimai wala tasbanna Allah gafilan amma ya amalu zalimuna inna ma yuakhiruhum li yawmin tashas fihi al-absar amma an yake ta su an yake ta su ne ga wani rana ta ban tsoro wata ban tsoro wanda idanu za su kakkafe a ciki wato wajawabu shar'i jawabin sharadin mahzufun fa zaka a fa'ila na marjum wannan ko sharadin na biyu shi sai aka kawo jawabin shine fa'ila na marjum to ka tabbata a ƙarshe ba makawa sai sun dawo gare mu duk irin yanda aka saka wa kafiri duk irin yanda duniyar nan ta yi daɗi ga kafiri to ba wai ya kai bane domin ba makawa sai ya mutu akwai kafirin da dan kafircinsa zai ce shi ya fi karfin ya mutu ba ba ba kuma za a yi ba in ba a yi ba ba kuma za a yi ba duk wani kafiri duk irin yadda yake ji duk irin yadda yake takama duk irin yadda yake ganin ya samu a duniya to karshen ta dai dole sai ya mutu sai ya mutu ba wanda yake Allah ya rubuta masa wanzuwa a wannan duniyar kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai ba makawa sai ta ɗanɗani mutuwa shi yasa in sun mutu gawa za su koma ga Allah ne tabaraka wa ta'ala za su koma ga Allah shi yasa kenan za su je su tadda azabar da ake ta faɗa musu su mallam shaidu sannan ubangiji muddalo yana tsinka alama ya fa'alu masa dukkan irin abin da suke aikatawa min takzibin da kagarta wasu kufrin da kafirci su fa yu'azzibuhum zai musu azaba ashaddal azabi mafi tsananin azaba fa yu'azzibu sai musu azaba ashaddal azabi mafi tsananin azaba hada taslatu lahu sallallahu alaihi wasallam wannan aya ana ba da hakuri ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka anna Allah ta'ala ya qulu lahu kamar Allah yana cewa da shi ne la ta'azan kakkai bakin ciki bai ma nuri annaka uqubata ko dai ma baka nuna ma azaba su a nan duniya biya ya cika alhali kana cikin rayuwa ko ko muka jinkirta su aunu a hirhu ko muka jinkirta su zuwa ranar kiyama shi nuri annaka zai zama mabni saboda ya sadu da nunin takidi shi ko nu ahir ba zai zama mabni ba za a yi masa li'irabi ma dufi ne kan majzumi ko abin da yake a mahallin jazma shi yasa amma shi jazma tasa za ta bayyana ko baka jinkirta su zuwa ranar kiyama fa la yamlitu min azabina su dinan bayan da za a yi tsere wa azabar Allah ala kulli hali a kowane hali shi yasa abin da yake wajibi akan ka rasulullahi ka ci gaba da hakuri ka duce ka ta shiga cikin kunci Allah shi ya sanya zai da su Allah ne ya sanya zai da kafiran nan amma dai ba makawa matukar ba dawowa suka suka karbi shari'a ba to ba ko masu azaba ba amma ta yi azaba ta zo yanzu yanzu ta yi gaba ɗaya masu gama rayuwa suna cikin nishaɗin su suna cikin annashuwar su a rayuwar ta su gaba ɗaya ba a taɓa su ta ko ina ba amma dai ai dole za su mutu ko shekara nawa nawa suka yi afara ta in mata ana musulmin su ma ja'ahum ma kanu yu'adun ma agani anhum ma kanu yumata'una yau da za a ba kafiri shekara dubu ya dubin a ce ka je ma an ƙara ma wata dubu ya dubin a ce an sake ƙara masa wata dubin amma dai a ƙarshe ya zama dole sai ya mutu ya zama ko in ya mutu din nan duk abin da aka faɗa sai ya same shi duk abin da ake faɗa na azaba zai same shi to ai awai gari duk jin daɗin da ya a duniya ya tashi kamar babu sai ya zama babu wato kar hafsala zalika da aka ce can fa zaka to ai shikenan in ma a halin rayuwarka aka saukar musu da azaba ai shikenan to in wannan ko ya amfu bi an ballaga Allahu nabiyahu amala Allah subhanahu wataala ya sadda annabin sa burce burce ita balaga in ba tar'ifi tana ta'adda ga maf'uli daya eh amma idan aka tar'ifi sai ta koma ta yi ta'adda ga maf'ulai biyu kamar anan maf'ulan nata guda biyu na farko nabiya nabiyin al'amala amma za a ce balagatul amala inda ba tar'ifi to sai ta ta'adda ga iyaka maf'uli daya kawai fiman adahu ubangiji ya isar da annabin sa duk abin da yake buri a cikin wanda suka yi gaba da shi duk wanda suka yi gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to man ubangiji subhanahu wata'ala ya dauki lamarin su ya danka a hannun manzo sun waye gari a hannun manzon Allah a matsayin da in manzon Allah ya ce a kashe su kashe su za'a in yace a bautar da su bautar da su za'a amma kuma yace ya yafe musu izhabu fa antum mutlaqa me ya kawo haka bisababi taslimihi al'amra fihim limaliki dan uban yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama lamarin su ga ubangiji mamallaki a koyaushe idan aka tayar ma kace kai ma tayarwa za ka to sai Allah ya kyale ka ba ka ce za ka yi ba me za a yi ma abin ya ce wanda ya ce zai abu to me za a yi ma amma idan aka tayar ma kace to ka bari ga Allah shi kenan Allah sai ya tema sai ya tema yasa ake faɗa a wata hikaya wanda mai mustataraf ya kawo ta akwai wata baiwa Allah mutuniyar kirki kware tana da wani zakara na azo na gani na faɗa dan nan ba sai wani barawo ya sace zakaran bai je yanka yana yankawa yana cin naman duk jikinsa sai ya koma kamar jikin zakara duk gashi aka rasa yanda za sai wasu masu hikima da suka san yadda lamari yake suka ce kaga wani hanya ɗaya da za a samu gashin nan ya zube daga jikin mutumin nan shine a ce ta masa addu'a mummuna in dai masa addu'a mummuna to gashin zai zube amma in ba ta gaba ta masa addu'a mummuna ba ta kyale lamarin ga Allah to gashin ne zai ta zama a jikin su yake na aka sa mutane wannan ya je wajen ta ba rayi ba dama yanzu dan zakaran naki amma aka kama tun tana cewa to ya za a yi ai ba komai Allah ne ya kaddara wannan ya je ya faɗa wannan ya je haka ai barayi lamarin mutanen banza ne kaza tana faɗan wannan sai gashi duk ya zube a jikin da lamari amma an kace za ka yi to sai a ce to tunda za ka yi ba za a kyale ka a ga iya kayan da za ka yi ɗin ko to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama lamarin kafiran nan ga Allah sai ubangiji subhanahu wata'ala ya rikan masa haƙƙinsa a kansu aka ɗauke su gaba ɗaya aka bashi a hannu ya zama sun komo hannunsa yana yace cewa da su me kuke zaton zan yi muku me kuke zaton zan yi sannan ta yi ce duk a kashe su kashe sun za'a ta yi ce a bautar bautarwa za'a amma suka ce a muna zaton za ka yi mana alheri dan mun san ka babba ne dan babba ya ce kuje na kyale ku isa bu fa an tumu to haka Allah yake aikatawa da duk wani azzalimi idan wanda aka zalunta ya miƙa lamarinsa ga ubangiji bai wani itirari ba bisa ayyukan Allah ya nuna juriya bisa hukuncin Allah da haka ne za a sami yardar Allah haka ne ya faru bi matlubi zai rabauta da abin da yake nema fa bi hada yana lurir wallahi wa yasfaru bi matlubihim min man zalamahu daga duk wanda ya zalunce shi a wannan ma'anan ne nace in ji sawi ariq albakal ani wa sallim lahu alqara tafzir rafal aslu la yatahawwalu alamatu ahli allahi fina salasatun imanun wa taslimun wa sabrun mujammalu a rihi kalbaka la'ani ka hutar da zuciyarka wadda take cikin wahala shi dan adam rashin sanin Allah ne yake sawa yake ta wahal da zuciyarsa amma idan dan adam ya san Allah sai ya hutar da zuciyarsa ka miƙa hukunci ga Allah duk abin da ka gani dai ba wani abin da zai afku wanda Allah bai kaddara ba to ya za mu yi na abin da kuma Allah ya kaddara ba wanda ya isa ya ce zai tashe shi tafi zuwa ka rabauta da addar Allah da zarabawa ya miƙa lamarinsa ga Allah sai zama ya huta inda wani cikin masu shahatu na andalus yake faɗa sallimil amra lil qara fa walin nafsi anfa'u sallimil amra lil qara fa walin nafsi anfa'u ka miƙa lamarinka ga Allah ga hukuncin Allah wannan ya fi kawo hutawar zuciya ya fi komai kawo a ce zuciya ta huta bal asli la ta wal asli ba juyawa dan ka damu ka damu ka damu in damuwarka za ta kai inda ta kai ba za ta sa Allah ya sauya abin da ya kaddara ba ya za za ka alamatu alillahi yace alamar wanda suke na Allah fi na a cikin musalasatu abu uku ne imanin yadda da Allah da miƙa lamari ga Allah da kyakkyawan haƙuri da kyakkyawan juriya akan duk abin da Allah ya kaddara fa'ila na majmu mu kuma su gare mu ne su mallahu sannan ubangiji tabaraka wa ta'ala muddalo ne tsinkaya ne alama fa'alun musa abin da suke aikatawa min takzibi daga karata kadin da suke kufrin da kafircin su fayu azibahum azadal azabi ubangiji zai musu azaba mafi tsananin azaba
wa kulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qist wa hum la yuzlamun wani kullum ummatin rasul kowace al'umma daga al'ummu akwai manzan da Allah ya aiko gare ta arsalahu Allahu ilai lahu Allah ya aiko wannan manzan ga ita al'umma فإذا جاء رسولهم إليه وقتين da manzon su yazo gare su fa kazzabuhu suka karyata shi wuri baina sai kunci tsakanin su bil qisdi da adalci wato idan manzon nasu yazo suka yi gaskata shi kenan sai saukar da hukunci Allah ne ya halice su yace ga yanda za su suka ce ba za su yi ba to ai shikenan duk yanda aka yi musu ai an yi adalci fa yu'azzabu sai a saukan musu da azaba wa yin jar rasulu a tsere da manzan wa man saddaqahu da duk wanda suka gaskata manzan da shi manzan da duk wanda suka gaskata shi sai ya zamo an tserar da su wa hum la zulamu su dinnan ba za a zalunce su ba bi ta'zibihim da saukan musu da azaba wa bi gairi jurmin ba tare da sun yi laifi ba duk sanda dan adam ya ga an saukan masa da azaba to wannan azabar an saukan masa ne dan yayi laifi bayan da za a yi Allah ya saukarwa da bawa azaba ba tare da ya taɓa janibin Allah ba ma yaf'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantu bayan da za a yi Allah ya saukar muku da azaba matukar za ku gode wa ni'imominsa matukar za ku yi imani in kun ga an saukar muku da azaba to ku ne ba ku gode wa Allah ba ba ku yi imani da shi ba shi yasa ubangiji ba zai sauka musu da azaba ba ba da laifi ba fa zalika naf'alu bi zalik bi haula'i haka za mu aikata da wannan wato li anna ta'zibahum dan saukar musu da azabar bi sababi kasbi sababin sa abin da suka aikata lima taqaddama dan abin da ya gabata a baya annan rahmata cewa rahama ta ti min gairi sabiqatin takatariha rahamar Allah ta kan zo ba tare da dan adam ya aikata abin da ma rahamar za ta zo gare shi ba shi yasa ake cewa almannanu allazi yabda'u bin nawal qabla su'al wato almunazi yabda'u bin nawali qabla su'ali yana fara ka da baiwa tun ma kafin kai abin da zai sa yi ma baiwa amma wa amma azab amma azaba ta Allah fala budda wa an takuna ko an yakuna bi sabab fi'lin yaktari ba makawa inda duka ga azaba ta Allah akwai dalilin da ya jawo har Allah ya saukar da azaba ba a taba Allah ba Allah ba zai saukar da azaba ba in kaga Allah ya saukar da abin da ba a so an wayi gari ana kokawa ba kasuwanci sana'o'i sun ki motsawa to a duba tsakanin su wanda abin yake gare su da kuma janibin Allah wanda duk ya tsaya al'umma ta tsaya ta gyara janibinta da Allah ta gyara abin da ke ta gyara abin da ke tsakaninta da Allah komai ma nata sai ya gyaru wala wannan alqure wala wannan alqure amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wala wala wannan alkitabi amanu taqaw la kaffara anhum sayyi'atihim wala adallahum jannatin na'imi yasa koyaushe a daina kokawa akan wani abu ko menene a dawo a dobe tsakanin bayi da Allah bayi su gyara tsakanin su da Allah sai Allah ya gyara komai nasu amma ba za su gyara tsakanin su da Allah ba to sai a waye gari duk abin da suke ma ya tashi a tutar babu su ce ai sun zabi shugaba don abu ya sauki amma a waye gari ba abin da ya sauki ko a ce an yi kaza ko an yi an buɗe kaza an koma wani tsari kaza amma duk abin ya zama ba a yi nasara ba saboda babban abin a gyara tsakanin ah, dan adam da Allah al'umma ta gyara tsakaninta da Allah ta baraka wa ta'ala an ce wannan shikenan ta fi karfin komai amma matukar ba ta yi wannan ba sai ya zamo ma yau ko shugaba suka zaɓa na kirki to sai ya koma ba na kirkin ba kamata kunu kamata kunu yi walla alaikum irin yadda kuke haka Allah yake turo muku shugabanni haka Allah yake dora muku shugabanni to wai kulu na mata hazal wa يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين a kafiran nan suna cewa koyaushe sai ka ce mana maganar azaba koyaushe kana ga azaba nan ga azaba nan to wai yaushe ne azabar za ta zo yaushe ne azabar za ta zo ne in kullum sadiqin ko yau idai ku masu gaskiya ne ko yaushe kafirai tsarin su kenan su ringa cewa in dai azabar gaskiya ce a zo musu ma a zo musu da ita man yanda wanda suka gabata haka suka yi to na yanzu ma haka suke fatina bi mata iduna in kunta minas sadiqina fatina bi mata iduna in kunta minas sadiq in kunta minal mursalina to zuma nan ko yaushe yastajilunaka bil azab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين yaushe suka wuce baki yaushe ne azaba yaushe ne azaba to Allah dai ya riga ya ɗebi wakaci kuma duk abin da kafiri zai ba zai sa Allah ya fasa kai lamarin zuwa wannan wakacin ba amma dai azaban nan tana nan tafi in za ta zo musu ba zato ba tsammani wala yatiyannahum baktatan hum la shuruna in kun nusa da inda ku masu gaskiya ne fi da kuke faɗa wa hadha alqawlu minhum wannan magana take fitowa daga bakin su ala sabili al-istihza wa suhriya bisa tafarkin izgili ne da izgili
قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كأمسى musu da cewa la alifu nafsi radan wala nafa azaban nan ba a hannuna take ba a hannun ubangiji take sanda ya nufi ya saukar da ita shine zai saukar da ita ni a kaina a matsayina na bawan Allah ban mallakar wa kaina ije cutarwa daga gare ni ba in ba Allah ne ya ije cutarwa daga gare ni ba ni ba yanda zan haka nan ban mallaki amfani ba da zan iya jawowa ga kaina in ba Allah bane ya kawo min amfanin ba yanda zan wannan ba wai ya kore cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallaki abin da ya mallaka ta fuskar mallakawar Allah ba a ce ya mallaka ba da mallakawar Allah ba shine ba daidai ba duk wanda ya kudurce haka ya kafirta ya fita daga addini ba wani a cikin bayi da yake ya mallaki wani abu ko menene duk kankantarsa in ba Allah ne ya mallaka masa ba amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya kan mallakawa bayinsa ko ya kan mallaka wanda ya so a cikin bayi cewa wanda duk kake so ma ba kai kanka ba ma wanda duk kake so a amfanar za a amfana da shi wanda kuma duk kake son a saukar cutarwar za a saukar masa da cutar sai ya zamo kenan duniya ta koma bi take gare shi ya duniya man hadamani fahadumihi ke duniya wanda ya tsaya min bauta ya tsaya bauta wa Allah hakikanin bauta to ke ki koma kamar bai wasa ce yanda duk yace zai sarrafa ki to ki sarrafa haka din duk yanda yace zai sarrafa ki yake sarrafa haka din shi yasa wannan ayar kada mai bahawar fahimta ce zai mata wata bahawar fahimta ba wai ana nufin manzo sallallahu alaihi wasallam bai mallaki komai ba ana nufin in ma ya mallaka to da mallakawar Allah ne illa masha Allah sai fa abin da Allah ya so an yi kudira ni alaihi ya bani iko an yi kudira ni alaihi ya bani iko akai abin da Allah ya so ya bani iko akai to yana da yana iya bani ikon a kansa shi yasa misali sanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya je da'ifa yana kiran su zuwa ga Allah suka kyamsawa ya nema ma daga gare su cewa to su saya masa kada su bayyana cewa ya zo wajen su da neman su ba da gaskiya da shi ko in ma ba za su ba da gaskiya da shi ba su yarjejeniya da shi cewa za su kare shi suka ce ina suka watsa lamarin dandana bayan nan ma da zai fito daga garinsu suka cuna wawayensu da mahaukatansu suka ringa bin sa da jifa a ga sannan manzala sallallahu alaihi wasallam da ya zo gindin wata bishiya ya huta yana cewa yana addu'a yana cewa anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila aduwin yatajahabuni aw ila qaribin mallaktahu amri illam yakun bika garabun alayya fala ubali a sannan ubangiji ya saukar da mala'ikan dutse cewa in kana so kai umarni mutanen da suka aikata ma haka yanzu na daga duwatsun nan na maka a kife su gaba daya kowa ya huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ya zaba a kyale su kaga sannan ai an mallaka masa ko an mallaka masa cewa in yana so a ga bayan su nan take za a nuna masa bayan su amma kuma manzo Allah ya zabi cewa a kyale su tayu ko da su ba su yi imani ba a cikin zuriyar su a samu wanda zai imani لو رأيت النبي من بعد في الداء فسال بالحسن منه الدماء وسمعت التحير فيه من الله فكان هتياره الإبقاء كنت شاهدت أعظم الهلك هلما وتمنيت أن يؤم الفناء إن سيدي السنبهاني يكي فدا كان القانه لجارة زيد إن روحي لنأل زيد فداء لكل أمة أجل kowace al'umma fa kafa muku lakum ulul azab yaushe zan mallaka muku saukar azaba ai sai sanda Allah ya nufi ya saukar muku da azaba li kulli ummati najal kowace al'umma akwai ajalin da Allah ya ɗeba li halakihim ga halakar da su akwai muddatu ma'lumatu li halaki mudda sananniya ga halakar da su wal ma'ana abinda ake nufi haisu kada li kulli ummatin ajalun mahdudun tunda kowace al'umma tana da ajali iyakantacce la ta ta'addawa da bayan da za a yi ta ƙetare shi fala ma'ana lissa ijalikum azab ba wani dalili da zai sa ku ringa neman a gaggauta muku azaba dan za ku sai kun kai wannan ajalin da Allah ya ɗeban muku amma in kun kai ba dama ku wuce fa iza ja ajaluhum lokacin da ajalin da Allah ya ɗeban musu ya zo fala yastahiruna sa'ata ba sa jinkirta ya ta'haruna anhu ba sa jinkirta daga gare shi ko da sa'a daya wala taqrimun su ko ba azaba ba za ta sauka musu ba kafin zuwan wakace duk irin kafircin kafirin azaba ba za ta sauka masa ba sai san da Allah ya kaddara cewa a sannan azabar za ta sauka masa ya taqaddamuna alaihi ba sa gabata akan wakacin nasu a ce azaba ta saukan musu kafin wakacin
قل رأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون تيني دسو أرأيتم كباني لاباري إن أتاكم عذابه yanzu da a ce azabar Allah za ta zo muku ayillahi ai azabar Allah bayatan da daddare au naharan ko ta zo muku da rana wanda Allah yana iya sauka muku da azabar da daddare ku kwanta lafiya ana sai gobe sai gobe gobe za mu kaza gobe za a waye gari ba ku ko kuma da rana a tashi ana cewa bara zuwa yamma za mu kaza za mu kaza amma ina yamma da ba za ta zo ba kenan wanda duk Allah mai iko ne akan haka wa min wa kam min qaryatin halakana fajaha basuna bayatan wa hum qa'ilun ma za ta ji min mujrimun to a sannan me fa'ida da kafirai suke neman a gaggauta musu azaba ai in ba wauta ba a ce za a kawo ma azaba ka ringa cika baki kana cewa to a kawo ma ai wauta ce take sawo take sa haka da rashin hankali ai idan da da hankali sai ka ce to in dai gaskiya ne Allah ya shirye ka ka gane gaskiyar dan ka tsira daga wannan azabar amma ba ka ringa cewa yaushe za a kawo ma azabar ba in azabar ta zo to ya zaka da ita ya zaka da ita ba inda zaka da ita a me neman gaggawar taka daga gare ta albishirkun fi war uzahir mawri almurmar inda za a ce ma za ta sta'jiluna minhu sai aka ce ma za ta ajilu min hujurmu dan a nuna cewa su dinnan masu laifi ne babba masu laifi ne babba mutumin da yake tunkarar Allah da irin wannan maganar ai laifin sa ya kai inda ya kai da faɗa wa Allah cewa in in azabar gaskiya ne ka gaggauta kawo ta ai bai faɗar haka wautarsa ta kai inda ta inda inda ta kai ka wajibul istifham jumla istifhamin jawabin shar'i shine jawabin sharadin in in din nan da aka faɗa atakum shine sharadin ma za ya sa'ajilu min hulmi jirgin shi kuma shine jawabin sharaɗin shine jawabin sharaɗin kan kaulika kamar faɗin ka ne za ta yi tuka ma za ta wuɗi ne idan ka zo min me za ka bani illa iyaka ita in jawabinta ko da sharaɗinta da jawabinta duk majzumai ne ita ko iza ba ta yin jazama amma dai ita din ma shar'iyya ce ita ma dai shar'iyya ce illa ita ba ta jazama ana iza ta kakato lam ajzim wa idza shakaktu jazamtu wa in shakaktu jazamtu yanda wani yake faɗa yana ilgazi a cikin inda iza din ita in tana zuwa dan abin da ba a tabbatar ba amma kuma ita take jazma ita ko idza tana zuwa dan abin da aka tabbatar amma kuma ita ba ta jazma wal muradu bihi at-tahwil abinda ake nufi da wannan ban tsoro ai ma a azama masta'ajalu ai abin nan da suka nemi a gaggauta kawo musu abu ne wanda girman sa ya kai inda ya kai sai san da yazo ne za su san za su san haka za su zo suna nadama inda nadamar ba za ta amfane su ba
ثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون yanzu idan ajalin ya zo hallabikun ya sauka muku azaba ta sauka muku amantun bi sannan ne za ku yarda da Allah za ku fara gaskiya da Allah ayin layi za ku fara gaskiya da Allah ko ko sannan ne za ku yarda da cewa akwai azaba shine abul azabi ko azabar inda nuzulihi yayin da ta sauka wal hamzatu li inkari ta'khiri wato alhamza dan inkarin jinkirta wasu ba da gaskiya ne haƙƙin wanda zai ba da gaskiya ko haƙƙin wanda zai yarda da abu ya ba da gaskiya da shi ko yarda da shi sanda zai amfane shi amma ina amfanin abin da ake cewa fargar jaji a ce sai abu ba zai ma amfani ba kuma a sannan ka ce wai za ka yi riko da shi lokacin da amfaninsa ya riga ya gaba hucewa a haƙƙinka fala yuqbalu minku a sannan ba za a karbi imanin ba daga gare ku ba za a karbi imanin ba daga gare ku wal ma'ana abinda ake nufi lan bagi hadha tayyib wannan jinkiri da kuke bai dace ba li'anna al-imana fi hadhihi al-halati ghayru nafi domin imanin za ku ce za ku yi a wannan halin ba zai muku rana ba ba zai muku amfani ba wa yuqalu lakum za a ce da ku alan a yanzu ne za ku ce za ku ba da gaskiya a yanzu ne tuminuna za ku ba da gaskiya wa kuntum bihi tastajilun alhali da can ku ne masu cika baki kuna cewa a gaggauta muku ma da can kuna cewa a gaggauta muku azabar istiza'an dan izgili sai yanzu ku ne kuma za ku ce kun yadda kun ba da gaskiya samina wa dana samina wa lautar izil mujrimun na kisu rusun da rabbi rabbana absarna wa samina farjina na amal salihan inna muqinu za ba da musu sannan farzuqu bima nasitum liqa ayyumikum hadha إنا نسيناكم ثم قيل ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون sannan kuma za a ce ga wanda suka zalunci kawunansu da kafirci za a ce musu ku ɗanɗana azaba azabar da har abada kuna cikinta har abada tana tare da ku ba sanda za a ɗauke muku wannan azabar ai allazi tuhalladuna ko tuhladuna fi wanda za a dawwamar da ku a cikin sa hal tu zauna ba wani sakayya da za a yi muku illa jaza'an sai ko sakayya bi ma kuntum taksibuna da irin abin da kuka aikata irin abin da kuka aikata shine za a yi muku sakayya a kansa kun kafirce da Allah shikenan an gama ku da azaba madawwamiya jaza'an wifaga sakamako wanda yake ya dace da laifin mai laifi wa yastanbi'una ويستنبئونك أحق هو قل وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين يستمعونك kafirai suna tambayar ka wal ma'ana abin da ake nufi yas'alunaka suna tambayar ka an tuhu birahum ka ba su labari amma wa aktawan bihi min al'azab daga abin da kai musu narko da shi ne daga azaba a haƙun hu yanzu azaban nan ko da gaske ne azaban nan ko gaskiya ce ai ma ta zabi min al'azab wal bas ai abin da kai mana narko da shi na daga azaba da kuma tashin alkiyama gaskiya ne gaskiya ne ur ce ne da su i wa rabbi hadha amru min Allah wannan umarni ne daga Allah ne rasuli Allah ya umarci manzo bi an yujiba ya amsa musu bi salasati ashiya da abubba guda uku shine i wa rabbi amsa ta farko kenan innahu la haq amsa ta biyu kenan wa ma antum bi mu'jizin shine amsa ta uku magana ta uku ce ne da su kwarai na'am gaskiya ne azaban nan tabbas ce wa rabbi ne muku rantsuwa da ubangiji innahu haƙiƙa azaban nan lahaqun tabbas ce wa ma antum bi muzin ko dinnan ba za ku iya tserewa azabar Allah ba ba za ku gaji da Allah ba wato ba za ku tserewa azabarsa ba bi fa'ikinal azab ba za ku tserewa azabarsa ba
ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأكثروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس ظلمت da a ce ma filari baki ɗayan abin da ke duniyar nan jami'a gaba ɗaya min al'amwali na dukiya ya tabbata ga kowace rai da ta zalunci kanta bil kufri da kafirci ko kafarat ta kafirta al ma'ana abinda ake nufi imtana abtida kullu nafsin min al azabi a ce wata rai ta fanshi kanta daga azaba abu ne wanda ba zai yi ba limtina in mulkiha lima tabtadi bihi dan ba za ta ba za ta iya mallakar abin da za ta iya bayarwa ba dan ta fanshi kanta wa jami'u ma fil ardi shine baki ɗayan abin da yake kasa kuma ko da ma ta samu haka din ta bayar ba za a karba ba amma da tana da hakan lafta da da ta bayar dan ta fanshi kanta min al'azabi daga azaba yawmal qiyamati ranar alqiyama shi yasa kenan mai hankali akan wani bangare na abin duniya bai kamata ya jefa kansa a cikin azaba ba abin duniyar da gaba ɗaya abin da yake duniya inda za a ce za a mallaka masa a ranar alkiyama da ya bayar don a ce ya samu tsira daga azaba wasarun nadamata suka boye nadama a latarkin imani bisa barin imani wato a ranar alkiyama za su zo suna nadama suna boyewa lamma ra'ul azab lokacin da suka ga azaba ai a faharu a samu aluru a faɗi ai wanda yake shagabanni na kafirci suka ɓoye nadama tasu daga wanda suke rauna na mabiyansu allazi na arallo wanda suka ɓadda su mahafata ta ayar don kasu zo su ne musu dariya don kasu zo suna aibata su don kasu zo suna aibatawa wa ƙuriya bainan aka yi hukunci tsakanin halitta bainal halaki aka hukunci tsakanin halitta bil qisti hukunci na adalci bil adli da adalci wa hum la yuzlamun haƙiƙa so ba a rage musu wani abu daga ayyukansu kyawawa ba za a rage musu komai ba daga ayyukansu kyawawa kamar yadda ba za a zalunce su ba ta fuskar a ƙara musu wani abu mummuna wanda ba su aikata ba kowa irin abin da ya aikata zai tara wanda ya aikata kyakkyawa zai tada kyakkyawa wanda ya aikata mummuna mummuna zai aikata ini bawa zai zo yana cewa ina ma tsakanina da wannan aikin ya kai nisan gabas da yamma ya kai nisan gabas da yamma to an yi kunci tsakaninsu da adalci su ba a zalunta su wani abu ala ala inna lillahi ma fi samawati wal ardi ala inna wa'da allahi haqq walakin aktharuhum la ya'lamun ala na'am ku fadaka ku ji abin da za a fada ku fadaka ku gane abin da ake nufi ita ala adatu tanbihin kalma ce ta fadakarwa yuta biha ana zuwa da ita lil'itina idan an nuna lura bi ma ba da hada abinda zai zo bayanta wato anan shine lillahi inna lillahi ma fi samawati wal ard kada wani abu na duniya ya tsone ma ido ya sa ka saba wa Allah domin baki ɗayan abin da yake sama da ƙasa din na Allah ne to shine babban magana da ake so a faɗa ake kiran bayi zuwa cewa su dawo su faɗaka su dawo su saurari abin da za a faɗa musu wa munasabatu hadhihi al-ayati lima qablaha dacewar wannan ayar ga ayar da ta gabata a baya annahu lamma zakara anna kulla nafsin kafiratin yayin da ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata cewa duk wata rai wadda take kafira ta tamanna annaha law tamliku ma fil ardi za ta yi burin a ce ta mallaki duk abin da ke duniyan nan lafta dadbi don ta bayar don ta fanshi kanta daga azaba to bayyana huna ubangiji subhanahu wata'ala sai ya bayyana ana annahu la yamliku zalika a cewa ram kowace rai kafira ba ta mallaki wannan ba li adami mulkiha domin ba nata bane bainal lillahi ma sama wal domin baki din abin da yake sama da ƙasa din na Allah ne duk wani abin da zaka gani a cikin halitta